الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يومنا لهدي شاءكو قوة هدو هجرة منظر سيرة منظر رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة shekara ta 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 za mu fara tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa na mako-mako ran lahadi kenan daga masallacin masjidun rahma da yake nan a cikin garin niyame babban jamhuriya wato babban birnin jamhuriyar Nijar kenan na Niamey kenan a tafsirin da muke yi na Ramadan mun tsaya ne a cikin suratu Yunus aya ta 30 zuwa ta 31 a shafi na 212 to a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala an dawo tafsiri na mako mako insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce kulman yarzuqukum minas sama'i wal ard
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون na'am kafin mu shiga cikin tafsiri akwai bayani guda biyu da ya kamata mu gabatar bayani na farko shine bayani na rasuwa ta wani dan uwanmu laminu kenan wanda ba kowa ya san shi ba sai wanda yake zuwa karatu a wannan wuri yana daga cikin yan uwa waɗanda tun muna gabatar da tafsiri a masallacin imam malik yana daga cikin masu kula da motuna ko mu ce kayan mutane to bayan an dakatar da tafsiri ina ganin bayan sallah babba yayye wani mai mota ya buge shi kuma ya yi 'yan kwanaki sai Allah ya masa rasuwa muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mishi kuma wannan babbar sa'a ce a tuna ka da aiki na alkhairi a tuna ka cikin aikin Allah ana zana ka daga cikin masu kawo ta su gudunmuwa cikin aikin addini Allah ya gafarta mishi da sauran musulmai mu kuma da muka yi saura Allah ya sa in tamu ta zo mu cika da imani to abu na biyu matsalolin da muke kawowa na zakka alqadaya almu'asira game da zakka wanda mun yi bayanai masu tsawo ma'ana tun lokaci mai tsawo ana bayani duk da yake dai matsalolin sun yi kusan zuwa karshe amma dai ba a kai karshe ba don haka wanda yake bibiyar mu a tafsiri na karshe a can cikin ramadan an yi bayanin istismar istismaru amwalin zakka shin ya halatta a yi kasuwanci da kudin zakka ko ma'ana a sanya su wajen haɓaka su wanda mun kawo maganganun malamai daban-daban ƙarshe dai an ce ana iya yi wasu zaɓi cewa za a iya yi amma da waɗansu sharuɗa waɗanda mun faɗi waɗannan sharuɗa da haka a yau matsalar da za mu tashi a kanta shine cewa bayan waɗanda sun ka tafi cewa ya halatta a yi mun gaba gangadun malamai sun ce ba za a yi ba to takalifu istismari amwali zaka kuɗin da za a haɓakawa na zakka to takalifu ɗinsu ma'ana yadda za a haɓaka su waɗanda za su yi aiki da abubuwan da za a misali saya ko ku waɗanda za a ɗauka jinga kan wa suke tunda ita dukiyar zakka ita al'umma ce to waɗanda za su yi aiki don wato wannan ko kuma misali wadda kayan da za a ɗauka haya in haya ne za a ɗauka ko ko in kamfani ne shin ka abin da ake son a saya wurin da za a haɓakar da dukiyar yana kan wa wannan shine abin da za mu tattauna a kan cikin wannan matsala ina fata ana fahimta to in mun ka ɗauki ra'ayin waɗanda suka ce ana iya haɓakar da dukiyar zakka misali a yi kamfani da ita ko wani abu na maslahar al'umma don saboda a rinka samun kuɗaɗen da za a taimaka ma mutane musamman in kuɗin suna da yawa wurin babu talakawan da za a ba ko kuma a'a an ba su akwai abin da ya saura ana garewa ko wani an ce babu wanda za a bazaka sai ce yanzu malla a duniya akwai wurin da babu za a kasar da babu talaka ko ba ka nan bane to kaga yanzu misali in mun ka dauki kamar kasar Kuwait za ka ga kasar yan kasar kaɗan ne kuma arzikin ya musu yawa da haka can gwamnati ba tana ba yan ƙasa kuɗaɗe daga lokaci zuwa lokaci to ina zancen kuma dole in za a ce idan can zaka ba dai a ba ɗan ƙasa abu na biyu ƙasar nan da mun kai bayani ƙasar giyana wadda take latin america wadda dukkan 'yan kasar suna da biya saboda ba su da yawa kuma akwai arziki nan sai ka iske babu ma wanda za a ba zakar ta haka kawai ne ya ce kawai mun faɗi magana ne haka ga kawai ba wani dalili ka sa kawai da kawai da ka faɗi magana yana jiran yaji inda zai samu wurin suka eh shi abin da ya dame shi kenan an gane ko to muta- misali mutanen da suke aiki don haɓakar da dukiyar zakka an gane ko misali an gina kamfani an gane ko an gina kamfani da kudin zakka to cikin du- ribar da an ka samu ciki za a biya ma'aikata muna ganewa to amma misali waɗanda shi aikinsu su zamna ne a wani ofis in an kawo kudin zakka su gaga inda ya kamata a saka su su ce a sai motoci misali na haya ko kuma su ce a gina kamfani shine aikinsu su ba cikin kamfani suka aiki ba shin su biyan su yana akan wa ba sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimce ni sai malamai suka ce to su waɗannan mutanen za a sanya su ne karkashin wal'amilina alaiha yadda a wancan lokaci akwai masu zuwa su kawo kuɗin zakka ko su tattaro dukiyar zakka ko da ba kuɗi bane ko dabbobi ko abinci misali ana biyan su to su ma waɗanga a wannan zamanin za a iya karsa su karkashin al'amilina alaiha domin su ma suna aiki ne don haɓakar da wato dukiyar zakka abu na biyu sun ka ce dalilin da yasa za a ɗauka su a matsayin al'amili na alaiha aikin waɗancan masu zuwa su karɓo ta da masu tsayawa su tsare su ga inda za a sata ai kusan aikin su yana matsayin ɗaya ina fata an fahimce ni amma wa ya zamanto dukiyan nan bi sharti al abin nan al amnu min al mukhatara bi tilka al amwal inda za a sanya dukiyan nan ba wuri ne mai hatsari ba ba wuri ne wanda ana ganin dukiya ko an sata ba za ta iya haɓaka ba za ta iya halaka sannan kuma wa adam wujudil hajatil masa ilaiha kuma ya zamanto babu bukatuwa zuwa ga waɗanda za a ba a dukiyar akwai damar da za a iya haɓaka ta ban sani kuma na fahimta ba mun yi bayanin wannan kenan in akwai waɗanda ke da bukata suna jin yunwa ai babu zance a gina kamfani amma in ya zamanto babu talakawa ko ko an ba su hatta yi saura to dan kuma sai a nemi wurin da za a haɓaka ta an gane ko ta hanyoyi waɗanda shari'a ta yadda da su muna ganewa ko to sannan malamai suke cewa za a ba su biya su waɗanda suke aiki akan wannan da sharaɗi ɗaya in ya zamanto ba sa amsar biya daga gwamnati idan ya zamanto gwamnati ta keɓe musu biya su masu wannan aikin a cikin dukiyar ƙasa to su a aikin da suke yi ba sa karɓar biya ba za su karɓi biya biyu ba sai dai ko a biya su cikin dukiyar gwamnati don dukiyar gwamnati ta al'umma ce ko kuma a biya su cikin dukiyar da aka karɓo wadda ake sarrafawa ta zakka mun gane wannan da kyau yawwa an gane ko ba gane ba yawwa to wannan shi ne abinda malamai suke cewa sun kawo magana imamu malik cewa kuma ba su da za a yi za a kawo za a duba kowanne abin da ya cancanta a bashi gwargwadon aikinsa ko ba haka bane kun san kasashen turai da na china da america daidai gwargwadon aikinka daidai abin da kake karba masu aiki da yawa suke samun mi kudade da yawa yasa a america sai kaga shugaban kamfani ko shugaban ma'aikata shine shugaba kuma shine mai wanke toilet kun san toilet dush saboda idan zai- zai zauna a ofis mai aiki karkashin shi ya fi shi biya sai ya je can ofis ya tsatsara ayyuka kuma ya sabko ya wanke salga ko dush sai ya zama to biyan shi biyu mu kuma a kasashenmu da larabawa da na afirka a'a wanda bai aikin komi amma in ya iya tsegumi da munafinci sai kaga biyan shi ya fi na mutanen da ke aiki shi yasa su kasashen su suke ci gaba domin mai aiki yana cin guminsa mu kuma kasashenmu wanda ya iya karya ko wanda yake da hannu mai tsawo da ake cewa dogon hannu an gane ko ko yanda yake da uwa bakin murhu shine yake samun babban biya shi yasa ayyuka sai sun ka tambadi domin bayuwa ina ganin wanda bai kai ni aiki ba ya fi ni biya kuma in ba aiki muhimmanci wannan shine matsalar mu in ana son ayyuka su gyaru dole sai an hankalta ma aiki to ita Afirka ba aiki ake nuna ba aka hankalta ma ba waye turo ka kai dan wane kai dan wace jaha ne kai dan wace kabila ne mi ka zo da shi a hannu ka iya mai mai gida ƙarya ka iya kawo mai yan mata ka iya eh, munafunci da wannan za a ci gaba ba za mu ci gaba ba to haka ne imam malik da ya ce rabon abin zakka za a bar shi a ala wajhi al-ijtihad min al-wali kenan waliyu al-amr shine da ijtihadi domin in muka tuna can lokacin da an kai zancen innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin waɗansu daga cikin fuqaha sun tafi cewa ana iya raba ta ga sinfi takwas wasu kuma suna ganin a'a idan waliyul amri ya ga sinfin da ya fi bukata kawai sai ya bashi yanzu misali idan ka iske alfukara wal masakin suke da bukata suka fi bukata a cikin al'umma to in dukiyar ba za ta wadatar ba wasu fuqaha suna ganin ba dole bane sai an bi guda takwas an gane ko shi yasa imamu malik yace fa ayyul asnafi kanat fihi alhajatu wal adadu uthira dhalika sinf sin uthira dhalika sinfu bi qadri ma yara alwali kenan duk cikin su idan an kaga cikin sinf guda takwas na zakka kuma aka hankalta ma adadinsu nau'insu da adadinsu to shi shugaba yana iya aiki da maslaha ya ba su ba tare da sai ya ba ya ce sai ya nemi guda takwas din ba ya ba su ba sai kuma fahimta ba za a shirya mutane su je jihadi ai ana ba masu zuwa jihadi ko tun da ya ce wa fi sabilillahi amma kuma ma- ana yunwa a cikin gari ko a cikin ƙasa wanda ya kamata a gabatar su a gani sai mu bar zancen mu je mu yi yaƙi yanzu a ba mutanen da ke gida abinci su ci abinci ba sani ko kuna fahimta ba kenan sai wali shi aiki da maslaha ila akhir kalamihi wa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to anan ya kamata mu ja burki game da wannan sai mu dawo cikin tafsirin alqur'ani mai girma ala rabba asaki mai mai ta wannan aya qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون
na'am kamar yadda uslubin tafsirin mu yake gudana muna gayi saboda mi saboda uslubi yana da kyau da manhaji ka gaya ma mutane wasu malamai suna faɗin manhajin su lokacin da za su rubuta littafi ko lokacin da za su gabatar da karatu wani lokaci kuma mutum baya faɗa amma in yayi rubutu ko yayi wa'azi an ka hankalta ma yadda yake tafiyar da sai ayi istiqra'i shi yasa suka ce ana gane uslubin mutum ko manhajinsa bit tasrihi ya fito ya faɗa ƙarara ko kuma a'a bil istiqra'i sai a bi diddigin litatafansa ko karatuttukansa sai a ce qadiyya kaza manhajin shiga yadda yake bi mun ji wannan da kyau to da haka mu usulubi mu ba mu koye shi dan ba ha- mu muna fatan mutane su iya ne ba muna fatan mutane su koma baya manhajin mu na tafsiri shine cewa abu na farko abubuwa guda biyu da asbabun nuzul da kuma mi da kuma ilmul munasaba bainal ayat da su muke farawa idan akwai asbabun nuzul sai mu fara da su galibi sannan mu zo zuwa ga ilmul munasabat ko kuma wani lokacin mu fara da munasabat sannan mu- mu zawo zuwa ga asbabun nuzul wanda ba mu cika yin haka ba kenan uslubin mu asbabun nuzul shine na farko mu dube su in akwai su mu ga ingancin su kuma mu yi bayani kansu da ka'idodin da ake azawa na ta'amuli da asbabun nuzul dai kenan na biyu sai mu zo zuwa ga ilmul munasabat munasaba tsakanin ayoyi ko ba haka nan bane daga nan sai mu yi intiqali zuwa ga sharhul mufradat muna bin tafsiri na jalalaini wanda cikin shi muna zan kawo wannan hawu da sarfu da balaga da qira'at galibi idan ba su da yawa idan kuma suna da yawa za mu yi bayanin qira'at daga baya sannan mu zo mu yi bayanin abin da ya shafi balaga da kuma abin da ya kama da haka in muka kare wannan sai mu zo zuwa ga bayanin al-ahkam da al-masail haka ne karatu mu yake gudana haka ne ko ba haka ba to yanzu sai mu zo zuwa ga mataki na farko asbabun nuzul a ƙarshen wannan a wannan ayar babu asbabun nuzul waɗanda ni cin ba ni iya sani na dan kawai wani yazo ya ce kaji ya ce babu asbabun nuzul to ai an bincika wuri kaza an samu a ni iya bincike na ba shikenan ba hasba ittila'i shikenan zaka ji malamin ya ce ni hasba ilmi iya sani na saboda in ba haka ba makiya za su zo maka kullun ka ce babu kaza sai ka ce hasba ilmi hasba ittila'i gwargwadon iya nau bincike ban san ban samu ba don saboda masu neman kuskure to yanzu sai mu zo zuwa ga mataki na nawa mataki na biyu ko shine mi shine ilmul munasaba qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard imam ibn ashur wanda galibi da littafin sa ne muke aiki cikin wannan da kuma mushaf daris sahaba fi tanasubi wa tanasuqil ayati ko wa asrar ina ganin fawatin suwar ne ko wa khawatimiha dan haka dai waɗanda littafan guda biyu mun fi aiki da su duk da yake akwai littafin imamu al-biqa'i nubamu durar fi tanasub bainal ayati was suwar amma muka ce imamu ibnu ashur a wannan bangaren ya fi samun dacewa duk da yake kana iya hada littattafan da suke magana kan wannan saboda ka samu ra'ayoyi daban-daban in suna iya haduwa ka hada su in kuma akwai wanda za a rinjayas sai ka sai ka rinjayas wallahu a'lam ibnu ashur yake cewa da an ka ce kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard yace intiqalun min gharadin ila gharad shine an tashi daga wata manufa wani bayani da ake yi mai wata manufa zuwa kuma wata manufa domin magana tana da manufa ko ba haka nan bane yace fi afanini ibtal shirki wato cikin salo daban-daban da Allah yake bi na bata shirka nuna shirka ba gaskiya bace wa isbati tauhidillahi ta'ala da tabbatar da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki bil ilahiyyati cewa a kadaita shi bil uluhiyya ilahiyya ya rubuta wato da bauta an gane ko domin mi domin in muka duba tun daga farkon sura ana ta kafa hujjojin da suke nuna shirka ƙarya ce barna ce tauhidi shine gaskiya tun daga farkon sura in ka duba Allah subhanahu wa ta'ala cikin farkon suratul suratul yunus yake cewa أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين كو لسحر مبين ستي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كاغانا إن ربكم ينا نتوى lalle ubangijin ku kaga idan Allah ko shi kadai ya keɓanta da rububiyya kidan shi kadai ya cancanta aimi a bauta masa subhanahu wa ta'ala ina fata ana fahimta ka to kaga ya cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idni dhalikum Allahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun ilayhi marji'ukum jami'an wa'da Allahi haqqan innahu yabda'u الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون kaga wannan aidin tauhidi ne ake karantarwa to dan haka salo daban-daban ne alqur'ani yake dauka ibnu ashur yace wa hadhihi aljumla wannan jumla تنزل آه تتنزل الاستدلال لقوله معنى تنا متأي شين تتنزل كما زعلوا كيتا أمتأي كما هجة عند الله تي مولاهم الحق Allah shi ne majibincin lamarinsu na gaskiya ba wai ni ba ba wai kuma kansu ba sai ya ce to kuwa li'annaha domin wannan ayar kul man yarzuquhum min as-sama'i wal ard burhanun hujja ce ala annahu annahu al-mustahiq lil wilaya cewa Allah shi ne ya cancanta ya tsanto mi majibincin lamari tunda in shi yake arzita su shi Allah shi ya mallaki ji shi ya mallaki gani shi yake fitar da mai rai daga matacce ya fitar da matacce daga cikin mai rai shi yake tafiyar da al'amura sun yadda da haka to kenan shine bajibancin lamarin su ba bi ba ba guma kansu ba mun gane wannan da kyau to kaji munasaba amma in ji ibnu ashur in ka yarda ka karba in kuma baka yarda ba ka aji manti dole ne ɗau haka na mani tun da ƙwar'ani ma ba kowa yadda da shi ba da da haka ka bata makanka lokaci wani ban yadda ba a ba a ce dole na masu ka yadda kai ne ka sai da zaka haɗu da Allah eh ka shirya ba haɗuwarka da Allah ko ka yadda ko baka yadda ba za ku haɗu da Allah mutane sai ku bata mutane lokaci Allah ya kyauta to sai mu dawo zuwa ga tafsir na jalalai ne mu ga shi ɗaiɗaikun kalmomi abinda ya kawo wani lokaci in akwai buƙatar a ƙara da wata bayani da wani bayani ana iya ƙara shi in ya shafi balaga ta alƙur'ani yake cewa ƙul ka ce mai jalalai ne ce lahum gare su mun jiya da kyau kenan a gaya musu wanda mun sha fata in ka ga ƙur'ani ya ce ƙul yana nuna muhimmancin wannan maganar wato ko ku a'a saboda wata magana ce ta daban shi sa aka fara da kul don shi asalin qur'anin gaba daya an ce a isar da sakon Allah ne kenan tun daga fakara hannati muna ji da kyau ko mu ce tun daga fatiha hannati an gane ko to duk kul tana karantar da su kul alhamdulillahi rabbil alamin ina min aljinnati wan nas ai wannan an umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isar da alqur'ani isa ko Allah ko ga ayin qur'ani shine sako Allah to tunda tun daga farko an ce ya isar duk qur'anin ko ba a kawo kul ba ko wace aya kana ya kaddara mata kul kul kul kul kul kul kul amma kaddara wa dace ban cewa ka kara ba eh oh da akwai masu san sai ya hada magana ce an ce kaza an ce kaza shi dai a ce dai an ce kaza to kullahum kace da su man yarzuqukum minas sama'i wane ne yake arzita ku yarzuqukum intabe yake arzita ku minas sama'i daga sama min wagga inji wato mai addurrul masun fi ulumil kitabil maknun as-saminul halabi yace kana iya daukar ta min wadda take libtida'il ghaya wa yake arzita ku minas sama'i ai ibtida'an minas sama'i daga sama yace waɗansu malamai suka ce a'a wagga min ana iya ɗaukata littabi'idi tana nufin sashi kenan wasu malamai kuma suka ce a'a li bayanil jinsi an gane ko tana nufin bayanil jinsi kaga min in baka san ko ma'ana nawa take ɗauka ba wanga bayanin duk da aka masa gano da mu in an ce min littabi'idi wanda take nuna sashi kamar yadda Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd tace mi minhum man kallama Allah ay ba'dhum kallamahu Allah ita ko in an ce min li bayanil jinsi haka ne ko ba haka ba ita ko tana nuna dukkan abin da ya biyo bayan ta ya shiga ciki fajtanibur rijisa min al-awtani kun yisanci kazamta min al-awtani baka cewa daga gumaka a gumaka ake nufi dan babu gumkin da bauta mishi yake ya halatta ba sai ko fahimta ba to da haka kai hattara wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim sace min min annabiyina wadanda Allah ya ma ni'ima min annabiyina saka ce min ha in ka ce daga annaba ke nan nufin sashi annaba wuta zai shiga sai ka ce su ne annabawa li bayanil jinsi a sunanta ka koma alal akalla cikin littafin muhni labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari sai ka ga min ko ma'ana nawa take dauka kisa in duk harafi ya zo ka san ma'ana nawa yake dauka cikin qur'ani kuma wace ma'ana ake nufi a nan to sai ce waɗansu malamai sun ce min libtida il ghaya ce kenan min as-sama'i ibtida'an min as-sama waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce li bayanin jinsi minas sama yace to da waɗanda suka ce li tab'izi da waɗanda suka ce li bayanin jinsi yace to nan fassara ba ta yi sai an kaddara wani abu kenan sai ka ce minas sama'i ay min wato minas sama'i wal ardi ay min ahli sama'i wal ardi wa yake arzita ku daga cikin halittun sammai da ƙasa ai Allah subhanahu wataala ne ko ko duk halittun sammai da ƙasai wa yake arzita su Allah sai dai arzitawa ta bambanta mu muna cin abinci mala'iku ba sa cin abinci sai da manto abinda suke rayuwa da shi wa yake ba su shi Allah to kaga da ka mishi kai ko in ka taho da nan sai kai abin da ka ga dama minas sama'i daga sama in ana nufin mutane an gane ko in an ce kenan duk tabi'i da ana nufin sashen halittu shi yasa mai dalali ne yace bil maqari da ruwa an gane ko to amma in an ce minas sama'i ya zaman to li bayanil jinsi ne ma'ana dukkan halittun da ke cikin sammai da kasai in tabe nan sai ta zaman to al jinsiya ce ba sama guda ake nufi ba an gane ko domin in ta shahi halittun da ke rayuwa a cikin sammai da katsai kenan sai ya zamanto al jinsi samawati ake nufi domin ba sama guda akwai ba muna ganewa sai ya zamanto nan ba sama da yake nufi amma in mutane ake nufi ruwa yana zuwa ne daga sama mu sama ta mu ina fata mun ce ni wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ko ka dauki a'a mutane ake nufi amma minas samai daga sammai gaba ɗaya ake nufi dalili kuma saboda akwai nassoshin da suke nuna ruwa asalinsu daga karkashin al'arshi suka fito kenan sai zama tomi da sama'i asalin ruwan ya taso ne daga karkashin al'arshi har ya kawo sama ta duniya har ya sabko zuwa gare mu mun gane wannan da kyau minas sama'i daga sammai wa yake arzita ku wal ardi da kasai bin nabati kika ce wal ardi da kasa bin nabati da ni da tsiro ku mutane amma in mun ce halittun da suke cikin sammai da kasai to nan wannan fassara ta bil matsari ba ta isa wal ardi ba ta isa domin sammai guda bakwai gare mu kasai guda nawa bakwai waɗansu halittun can cikin karkashin ƙasa ne suke rayuwa kuma ba abincin da muke ci ba suke ci sai ya zama tona a'a yarzuqukum minas samai wal ardi wa yake arzita dukkan halittun da ke rayuwa cikin sammai da kasai shikenan Allah subhanahu wataala yake arzita su muna fata ina fata an fahimci wannan kenan sai zaman to bil matsali matsayin misali ne kawai in an halittun an dauki dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai ya ce amman yamliku sam'a wane ne ya mallaki ji ko ya ce bi ma'anar asma ana nuhin jam'i ne na ji domin maimakon a ce sam'un asma'un ba shi ne jam'i ba amma duk ƙur'ani babu inda Allah ce al'asma'u da ainu domin al'asma'u da hamza jam'i ne na ismun haka da kuma haka ba to asma'u da ainun ji to ji daban-daban domin da hausa ma ji ne mufraddi ba a cewa jiyoyi an gane ku ba a cewa haka da hausa to ban san jam'in shi bane ko akwai masu faɗa ni dai ban sani ba eh to yace bi ma'anar asma wane ne yake mallaka ji to sai ce bi ma'anar asma saboda qur'ani wani lokaci waɗansu kalimomin amfani guda yake musu baya canza su marwa kaga a larabci akwai asma'u amma saboda jam'i yana da nauyi asma da asam wanne ne fi saukin fada al'udulul qur'ani sai amfani da duk inda kaga samu cikin qur'ani ni dai iya sani na fa ban taba jin asma'u cikin qur'ani ba da ainu babu duk inda ka diba sai ka iske shi matsayin matsayin mufrad yake zuwa amma muradu bihi al-jam' innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ko haka nan bane Allah ce ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahum al'adab ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsiru as-sam' duk cikin qur'ani haka yake akwai bayanai masu yawa mun tsaya mu gabatar da su yanzu yace ai khalaqaha amin wa iyyakum yace kenan abinda ake nufi man yamliku sam'a ai khalaqaha wa la halitimi ji ma'ana wa ya halicci kunnan da muke ji da su to wannan fassara ce ya gabatar amma kuma ba wai jin dai ba a'a ba wai halitta kunnan ba hatta da jin ko kana da kunne sai Allah ya so ka ji kake ji ba san ko fahimta ba kenan ko ka fassara shi da halitta ko kuma ka ce a'a da halittar da kuma yarda a ji don akwai kurma wanda baya ji ko ba haka nan bane kaga yana da kunnan amma jin baya yi da halittar da yarda a ji duk sai da yarda Allah subhanahu wataala ya ce wal absara da kuma gannai jam'i na gani kenan wa yake mallakar ji da gani wa man yukhrijul hayya min al mayyiti wane ne yake fitar da al hayya mai rai min al mayyiti daga matacce intabe kaga al hayyi mufrad ne mutum guda ko ko ko abu mai rai daya ba dole ba sai mu ce mutum daya al mayyit matacce to amma ai kuma ba wai matacce guda ne Allah yake fitar da cikin mai rai ba duk abin da ke da rai Allah ne yake fitar da shi cikin cikin matacce duk abin da ke matacce wanda Allah ya fitar da shi mai rai kenan al sai ka dauke ta jinsiya kenan wa man yukhriju jinsal hayy min jinsil mayyit wane ne yake fitar da jinsin abu mai rai daga matacce wa yukhrijul mayyita min alhayy wane ne yake fitar da almayyita matacce min alhayy daga mai rai wa man yudabbiru al'amra wane ne yake tafiyar da al'amura na al'amur ana nufin mi guda ba ce al'umuru ba amma na abin da ake nufi wa man yudabbiru al'amra wa man yudabbiru al'umura dan babu wani al'amari face wanda ba Allah ne ke gudanar da shi ba يسأله من في السماوات والأرض تتمي كل يوم هو في شأن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين komi da da Allah ne yake tafiya dan haka nan wa man yudabbiru al-amra ba ana nufin al'amari guda ba a'a wa man yudabbiru al-umura ake nufi wa yake tafiyar da al'amura bainal khalaiqi tsakanin halittu gaba daya in ji mai jalalain a nan kafin mu wuce akwai wani littafi sunansa min balagatil qur'an na ahmad doktor ahmad ahmad badawi an gane ko ya yi littafi min balagatil qur'an ma'ana daga cikin balaga ta alqur'ani kaga ya yi ladabi ka duba wato tun daga safha ta ɗari da talatin da hudu har zuwa wato safha ta 134 har zuwa safha ta 144 ya kawo yadda alqur'ani yake amfani da wawu kun san muna in an ka zo an ka ce karatu sai mutum ya ce a wawun shi kenan harfin asu sai an tafi haka da kuma haka ba ha wallahi ba kari ba wawun da kake gani akwai wani mutum da ya rubuta doktora a cikin wawu to nan ban so in yi dogon bayani dan misalai ne zan baka ita wawun da kake gani mun san tufidul asf wala tufidut tartib wala tarahi in an kawo wawun tana nuna an hada amma ba ta nuhin wanda ya zo farko shi ne zo farko tana shi ne zo ƙarshe sannan kuma ba ta nufin abin ya zo kai tsaye ko akwai jinkiri sabanin fa'un tufidul atfu ma'a tartibi wa ta'tibi ita fa'un tana nuna wanda ya zo farko shi ne fara zuwa sannan na bayan shi amma babu tazara mai yawa ita ko thumma tufidul atfu ma'a tartibi wa tarahi kuma tana nufin akwai jinkiri to yake cewa misali ka bibi yadda qur'ani yake amfani da wawun alwawu ba wuce harfin asali bane asalinta zaka ga uslubin da qur'ani yake kawo ma wawun an gane ko shine cewa ma'ana saboda a nuna maka abubuwan hade suke abubuwan suna da alaka ba sani ko mun fahimta ba amma ba kai tsaye ne ake ganowar alakar ba wani lokacin sai an tsaya an yi tunani abu da farko kenan abu kaga nan da yace kul man yamliku kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar kaga wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra ai tambayoyi ne jere daga ta tambaya zuwa ga wata tambaya zuwa ga wata tambaya kaga akwai alaka aiko wani lokaci kuma qur'ani sai ya shafe ta musamman cikin uslubul muhawara kamar yadda ma ibnu ashir shi ma ya kawo wannan wawun in ana muhawara galibi qur'ani sai ya shafe ta وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم بيتي وقال إني أعلم ما لا تعلمون sannan wani lokaci wawun idan aka kawo sai a shafe ta kuma alhali kuma ya kamata a kawo ta kaga cikin suratu abasa ko suratul a'ma da ya ce wujuhun yawma idin musfira dhahikatun mustabshira wa wujuhun kaga ta ce wa wujuhun an kawo ko ba kawo ba kaga musulmi ne da kafirai amma can cikin suratul ghashiya yace hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' tace wujuhun yawma idin na'ima bai ce wa wujuhun yawma idin na'ima wawun kenan sannan wawun din nan tana da halaye yana kawo ta lil muqabala galibi wani lokaci ya kawo ta dan kishiyoyin juna wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy kaga wadannan halaye ai kishiyoyin juna ne ba sani ko muna fahimta ta ba fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna kaga ai kishiyoyin juna ne to kadiba cikin wannan littafin da sauran littafan da sun kai bayanin balaga ta wawun ni dai dan misali kawai ne baka اللهم آمين to fasa ya ko fasa ya kuluna Allah da sannu za su ce maka Allah ne ma'ana in ka tambaye su za su ce maka Allah ne kenan asalin magana fasa ya kuluna huwa Allah asalin magana kenan amma sai an ka shake an ka shafe huwa saboda mi saboda ba a bukata magana ce sananna ko sun fada ko ba su fada ba haka ne abin yake fasa ya kuluna Allah da sannu za su ce Allah subhanahu wa ta'ala ne ban sani ko mun fahimta ba fasa ya kuluna Allah a cikin alkur'ani idan ka so za ka samu wato guda hudu ne dukka inda ka ga fasa ya kuluna ma dabar guda hudu ne a cikin alkur'ani na farko fasa ya kuluna Allah a nan na biyu fasa ya kuluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra ko ba haka nan bane sannan kuma Allah ce wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilay wa id lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim ko ba kana bane sannan kuma a wuri na hudu inda Allah subhanahu wa ta'ala ce sayaqulu al mukhallafuna idan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsuduna kaji sai ya kulu na fasa ya kulu na fasa ya kulu na da sai ya kulu na din nan guda hudu ne zaka samu in dai sai ya kulu na an gani fasa ya kulu ne ke zance abu na biyu shi kuma abin nan malaman da suke bayani kan fasa ya kulu na shi kuma sai ya kulu na shi ma guda wato guda wuri guda hudu za a sami shi a cikin alkur'ani sai ya kulu na talatatun rabi'uhum kalbuhum ko ba haka nan bane sai kuma sayaquluna guda uku da suke cikin suratul mu'minuna ina fata an fahimce ni inda yake cewa qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim satami sayaquluna lillah ko ba haka nan bane qul afala tadhakkarun qul قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله ko ba haka nan bane amma banda imamu abu amr ibn al-ala da imamu yaqub riwaya ta abu amr ibn al-ala al-basri da kuma imamu yaqub shi ma al-basri al-hadrami su na biyu da na uku suna karanta fa sayaquluna Allah fa sayaquluna Allah sayaquluna Allah su ba su karanta sayaquluna lillah sayaquluna lillah na farkon duka sayaquluna lillah ina fata an fahimce ni kulli manil ardu wa man fiha amma da qul man rabbus samawati da kuma قل من بيده ملكوت كل شيء جمهور sun karanta sa yaquluna lillah alal ma'ana domin an ce wato wane ne ubangijin kaza kenan ma'ana wane ne ya mallake su su kuma sun maida akan yadda lafazin yazo sa yaquluna Allah sa yaquluna Allah da na biyu da na uku a cikin suratul mu'minun qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala da kuma Yaqub gaska ji wani yazo ya karanta sa yaquluna Allah kace kai kai sun kawo wani sabon Qur'ani a'a ka san ilmul qira'at ta kamata kai hatta to Allah ya gane da mu fa sayaquluna Allah za su ce Allah ne faƙul afala tattaqun ka ce to yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ko kuma afala tattaquna ba za ku ji tsoron aikata shirka ba bayan shirka ta bayyana gare ku abu ce wanda ba ta da amfani ko ko afala tattaquna na ba za ku ji tsoron wuta ba don duk mai shirka wuta zai zai shiga ko afala tattaquna al-ma'asi shin ba za ku ji tsoron saba ma Allah ba tun daga shirka har zuwa ga sauran saboda wanda yake yin wannan ba kuma shi ita ce wuta tattaquna sai shahi maf'ulun bihi in ka zo sai ka kaddara duk abin da ya dace ba sai kuma fahimta ba in ka gada ba tun da bai ce afala tattaquna Allah ba kenan za ka kaddara duk abin da yake munasibi ba sai kuma fahimta ba sai dai ka zabi wanda ya fi dacewa domin a ce ka- ku- ba za ku ji tsoron Allah ba shi ya fi dacewa da a ce ni ba za ku ji tsoron wuta ba domin jin tsoron Allah ya jin tsoron wuta ko a karmai jin tsoron saba ma Allah ai gara ka ji tsoron Allah ka tuna girman Allah ka ki saba mishi ko ba haka bane to wannan shine dan haka an shafe maf'ulun bihi afala tattaquna an gane ko kuma an shafe alif domin ittaqa yana da alif kaga an shafe ta ba sani ko mun fita ba a cikin wato ilmu sarf to wannan shi dai ne takaitaccen bayani game da abin da ya shafi tafsiri na jalalaini mun dan bishi mun kawo sauran maganganu amma idan muka duba yanzu a tsarin matsalolin da ya kamata a kawo sai mu koma cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa azwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a mas'ala ta 419 yake cewa wannan aya da Allah ce qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard ila akhiril aya yace ya dullu ala annahum mu'tarifuna anna Allah ta'ala huwa al-khaliq wal razzaq wal mudabbir wannan ya nuna kafirai sun yarda cewa Allah shine yayi halitta shine mai arzitawa shine mai tafiyar da al'amura wal mudabbiru li jami'il makhluqat fa kayfa ya'tarifuna bidhalika kullihi thumma ya'buduna al-asnam yace abin mamaki ya za a ce sun yarda da wannan kuma su bauta ma gumaka tunda Allah shi ke tafiyar da al'amura gaba daya to wanda ya da wannan ya kamata kuma ya yadda ya gumta mutane wanda ba Allah ba yace ya an kai haka yace to amsar da za a bayar shine cewa su suna ganin cewa ba za a bauta ma Allah ba sai an yi sai an sanya ma Allah wasita والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا هجة سنة da Allah shi ke tafiyar da al'amura amma sai an sanya ma Allah wato wasita wannan kuma shine abin da yadda sun ka aikata cikin wannan bala'i Allah ka yi mana tsari ko suka afka cikin wannan bala'i الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين أتكل للتافن أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ليذكر كشن ونا آية سيتي قل من يرزقكم من السماء والأرض معنى إن منت شيتي معنى مغنى الله تيكو معنى رغنى يتوكو بيان قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج السيت ويخرج إلى إلى قوله أفلا تتقون يتي صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة ألا يا فتى قرر أتمنى آية من درجة بأن الكفار تواسوك في الري يقرون بأنه جل وعلا سنتبتد ألا جل وندك يا دوكك وعلا madaukakin sarki kuma kenan wa'ala ya daukaka kenan huwa rabbuhum Allah shine ubangijinsu ar-razzaq mai arzitawa al-mudabbir mai tafiyar da al'amura lil umuri kenan al-mutasarrifu fi mulkihi Allah ne yake tafiyar da mulkin sa ba ya sha'u da su wa huwa sarihun wannan qararani yace fi i'tirafihim bi rububiyyatihi shi da cewa kenan Allah shine rabb al-khaliq al-malik al-mudabbir wa ma hadha ashraku bihi jalla wa ala yace dan haka kuma sun shirka da Allah madaukakin sarki yace to wal ayatu dallatu ayoyin da suke nunawa ala annal mushriki na cewa mushrikai muqirruna bi rububiyyatihi sun tabbatar da Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne ubangiji jalla wa ala wa lam yanfa'uhum amma wannan bai amfane su ba duk da sun yarda cewa Allah shine khaliqu maliku mudabbir wannan baya amfani su don mi zalika li ishrakihim ma'ahu ghayrahu fi huquqihi jalla wa ala saboda sun hada wani Allah tare da Allah a cikin haƙƙin Allah shine ne shine ibada an gane ko jalla wa ala to sai kawo abin nan kinan sai ce kathiratun kinan wal ayatu kathiratun an jinkirta sifa ne ka qaulihi wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah in ka tambaye su halice sai ce Allah kinan sun yi da shi ne mahalicci wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim sannan qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah yace ila qawlihi fa anna tusharuna ila ghairi dhalika min al-aya walidha qala ta'ala wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun kaga ba su yi imani da Allah face sun yi shirka sun yi imani da Allah shine al-khaliq al-malik al-mudabbir amma kuma sun yi shirka da Allah cikin cikin uluhiyarsa dan haka ce a ya za a yi a ce kuma mutum yana da imani kuma a ce masa mushriki ko ba garan bane ai ba su hazo ko alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba irin yadda ƴan mutum da suka ce to kai kajiya duk mai imani bai saba ma Allah an ce wa lam yalbisu imanahum bi zulm nan az-zulmu ash-shirku ake nufi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara amma babu wanda bai saba ma Allah sai dai ka tuba mun gane wannan da kyau sai ya ce wal ayatul mazkura sarihatun ayoyin da anka kawo sun bayyana karara fi anna al-i'tirafa bi rububiyyatihi jalla wa ala wanda yadda da cewa Allah shine rabbu shine mahalicci shine mamallakin komai shine mai tafiyar da komai la yakfi fi dukhuli fi dinil islam wannan bai sa a ce ba musulmi ashe dan mutun yana da Allah shine khaliqun malikun mudabbirun ba a kiransa musulmi illa bi tahqiqi ma'ana la ilaha illallah sai ya tabbatar da ma'anar la ilaha illallah nafiyan wa isbatan nafiyan ya kore dukkan wani wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba la ilaha wa isbatan ya tabbatar da bauta ga Allah illallah wa qad awdahnahu fi surati al-fatiha mallan yace mun faɗi wannan a cikin surati al-fatiha fil kalami ala qawlihi iyyaka na'budu yace amma tajahuru fir'auna fir'auna da yayi tajahul ya nuna shi jahili ne amma ba mi ba ba jahili bane ka san siga ta tafa'ala a larabci tana zuwa wani lokaci at-tazahuru bi shay'i kaga in nace baka yayi yayi kuka tabaka yayi kamar kuka yake amma ba kuka yake ba muna ganewa to in an ka ce jahila yayi tajahala yayi kamar jahili ne shi ba jahili bane taghaba ya bai da kanshi kamar wawa amma ba wawa bane mun gane wannan to shine tajahala sha'ir yace falan ma ra'aytul jahla fi nasi fashiyan tajahaltu hatta dhunna anni jahil eh haka sha'ir yace yace amma tajahulu fir'auna fir'auna da yayi nuna shi jahili ne la'anahu Allah Allah ya tsine masa li rububiyyatihi da ya nuna kamar bai yadda da Allah ne al-khaliq al-malik al-mudabbir ba an gane ko li rububiyyatihi jalla wa ala na Allah madaukakin sarki bai yadda shine Allah shine rabbu ba fi qawlihi qala fir'aun wa ma rabbul alamin kaji wai waye ma rabbul alamin waye Allah ina fata ku ce can cikin kurdu ba kuma ce famar rabbukuma ya Musa waye ubangijinku malamai suka ce to nan tambaya ce shin cikin qur'ani an yi kuskure tunda can ya ce ma rabbul alamin ko ya ce man rabbukuma to ai tambaya kuma bice kuma duk fir'auna ne yayi ta sai malamai suka ce ko a dauki cewa wani lokacin ya ce fa man rabbukuma ya musa wani lokaci ya ce ma rabbul alamin saboda fir'auna ne saboda tattaunawa su tana da yawa tsakanin shi da annabi musa ko kuma a'a man rabbukuma duka tambayar tare yayi ta amma cikin taha sai Allah kawo tambayar da yayi ta man sannan kuma cikin shu'ara ita kawo tambaye da yi da ni da ma domin in kace man fulanin kana tambayar zatin shi in kace ma fulanin kana tambayar mi sifofin shi kenan sai ya tambayi zatin Allah da sifofin Allah to a faha sai an ka kawo tambayar da ta zati a cikin shu'ara sai an ka kawo tambaya ta sifa an ka rarraba su dan haka babu cin karo cikin alqur'ani malam yace fa innahu tajahulu arifin ay fir'auna ya nuna shi jahili ne amma arifin masani na li annahu shi abdun bawa ne marbubun wanda ake bauta ma saboda ana bauta mishi sai yake son yayi tarayya da Allah shi yasa sai ya nuna kamar bai san akwai abin bauta ba in ba Allah ya nuna akwai bai yiwa a ce Allah shi kadai ne ubangiji yace kama dalla alaihi qawluhu ta'ala kamar da Allah ya faɗa قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر لقد علمت إذا قراءة جمهور أما إمام الكسائي كان لقد علمت فهم قلت لقد علمت كان بات دعوة زوا جميل زوا فرعون أما لقد علمت كي فرعون كاسني با وندي سبك دون أن إلا رب السماوات والأرض دكما إلا الله وجحدوا بها متن فرعون فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين haka da mutum da cewa a'a bai yadda da akwai Allah ba wanda ya hayi duniya ashe wanda daga cewa su yan tabi'a ne akwai sai lana turki ce transform da yan al-mulhidi wanda suke cewa babu Allah irin yan yan communism an gane ko wanda ke cewa la ilaha babu wani abin bauta babu Allah wal kaunu madda duk abin da ka gani shi yayi kanshi wannan ƙarya ce na fata na fahimta akwai wanda ya inkarin rububiya bayan fir'auna shine wanda ya tattauna da annabi ibrahim sarkin da suka ce mami na maruzu to amma dai babu nasin da ni ni gani wanda ya tabbatar da sunan shi na maruzu amma dai akwai wanda ya tattauna da annabi ibrahim mai mulki Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال يا ملك يا ربك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر shi kuma fir'auna sai yayi abin nan tunda bai yadda da akwai Allah ba kai daga baya sai ya dawo yadda akwai Allah saboda ya ga za a mace shi sai ce to amma shi na mai gidan Allah fa hashara fanada faƙala ana rabbukumul a'la kaje shi ne ogan alloli a shekara iskanci yin yawa mutum kuma ya faɗi da Allah ya kyauta to don haka dai wannan kaɗan ne daga cikin matsalolin da sun zo wannan aya wanda take nuna Allah subhanahu wa ta'ala shine yake tafiyar da al'amura matsala biyu suka yi saura a gurguje waɗanda za mu iya istinbati karkashin wannan aya inda Allah ce qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard da yace yarzuqukum zamiri ne nawa na maza ne ko na mata arama jami'i na nawa ne na maza to ban ga an kamata ba bai ce kul man yarzuqukum wa yarzuqukum ba kina mata ba Allah ya rizta su ba eh wa ya rizta mata wa ya rizta maza to nan sai aka ce yarzuqukum ba a ce wa yarzuqukum ba لتغليب جانب الذكور على جانب الإناث وهذا كثير في القرآن الكريم جدا جدا جدا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم kaga bai ce rabbakum ya ayyuhan nas ubudu rabbakum wa rabbakunna alladhi khalaqakum ba wallazina min qablikum bai ce wallazina min qablikum wa qablikunna ba la'allakum tattaquna bai ce la'allakum wa la'allakunna tattaquna ba alladhi ja'ala lakumul arda firashan bai ce lakum wa lakunna ba was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum bai ce rizqan lakum wa lakunna ba fala taj'alu lillahi andadan bai ce fala taj'alu lillahi wala taj'alu taj'alna lillahi andadan ba wa antum ta'lamuna bai ce wa antum wa antunna ta'lamuna taglibi talibi zukuri ala janibi ina in baka san wannan kaida ba sai a ce to ai su mata kenan ba Allah ce arzuta su ba ina wanda sai a ce a kul man yarzuqukum an kace yarzuqukum ba a ce yarzuqukum wa yarzuqukum da ba a yan baka san kaidodin ilimi ba sai wani zai ce zai yi wasa da hankalinka magana ta karshe da yace da inda yace wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy intabi mun ce aljinsiyya ce shin alhayyu da almayyitu me ake nufi waɗansu malaman tafsiri sai su ce abinda ake nufi alhayyu alhayatul hissiyya waɗansu kuma su ce da alhayyu da almayyitu na ana nufin alhayatul ma'anawiyya in mun ka ce alhayatul hissiyya wa yake fitar da mai rai daga cikin matacce mai rai an gane ko daga cikin matacce misali kamar kwai matacce ne bai da rai sai Allah ya fitar da ni dan kaza mai rai a cikin shi wa man yukhrijul mayyita min al hayy wa yake fitar da matacce cikin mai rai kwai daga cikin kaza kaza mai rai ce sai ta wato ta nasa kwai ko sai zaman to shi ko kwandan bai da rai kaga nan an yi kishi al hayatul hissiyya wadansu malaman tafsirin ta ce a a al hayatul ma'anawiyya ake nufi ma'ana wa man yukhrijul hayya min al mayyiti wa yake fitar da mumini cikin kafiri wa yukhrijul mayyita min alhayy wa yake fitar da matacce an gane ko cikin mai rai musulmi ya haifi kafiri kafiri ya haifi musulmi tunda Allah yana kiran galibi mumini mai rai ko ba haka bane yake kafiri mai matacce aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha to sai ka ce a'a dukkansu da waccan rayuwar hissiya da ma'anawiyyar duk sun shiga cikin duk aikin Allah ne kuma ka bane kaga annabi Ibrahim musulmi ne hayyo ne ko baban shi ne kafiri ne shikenan kaga an fitar da mai rai cikin cikin matacce wa id qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ka gani ko shi kuma annabi nuhu hayyun na sai aka fitar da ni matacce daga gare shi ba sai ko kuna fahimta ba kaga annabi nuhu shi manzo ne mumini ne ba ma zance imani tun da ya zama to manzo ko annabi Allah amma dan shi ne kafiri ne wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين كاهنا الله لا إنسى كتاب تو أما أنا انتبه magana ta ƙarshe ko in ce kafin ta ƙarshe nan ai Allah mun ce nan ya fitar da mai rai cikin matacce da mai matacce cikin mai rai to ai yana fitar da kuma mai rai cikin mai rai in ma hayatul hissiyya ce in ma hayatul ma'nawiyya mumini yana iya haifi mumini sannan kafiri kuma yana iya haifi ni kafiri kaga matacce ya fito cikin matacce mai rai ya fito cikin mai rai ko kuma a abu matacce yana iya haifar da matacce ba ba haka nan bane sannan kuma abu eh, mai rai ko da hayatul hissiyya ce mutum yana haihuwan mutum kaga mutum in ya haifi mutum in dai ya zo da rai kaga cikin mai rai ne mai rai ya fito sai Allah bai kawo shi ba saboda wancan ya fi nuna kudura ta Allah ba wai dan Allah bai yin wancan bane a'a fitar da kishiya cikin kishiya nuna kudura ce ta Allah shi yasa Allah ce allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran ba ba haka bane sannan Allah ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim kaga cikin wuta a fitar da sanyi ai nan ne zaka yi mamaki ko amma ai fitar da zahin cikin wuta ma shi ma mi shi ma hikima ce ta Allah sai Allah ya so mun fahimci wannan da kyau abu na ƙarshe shine duk fi'ilan da Allah kawo fi'ili ne mudari'i yufidu tajaddud wa takra yamliku mallaka shine duk lokacin da ya so kwacewa sai ya kwace wa man yukhrijul hayya min al mayyit aikin sa ne yau da gobe yana halitta wa man yukhrijul mayyita min al hayy wa man yudabbiru al amra shi yake tafiyar da al'amura jiya da gobe da jibi da gata da gata da gata da gata ila har abadil abidina afala tattaquna ba za ku ji mai tsoron wannan sifa ba hada wannan tambaya ai tambaya ce da suna bada su fala mu je aya ta gaba ko mu samu dogon bayani ba fa zalikumullahu rabbukumul haqq
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون na'am idan muka duba cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da yake kawo da munasaba tsakanin ayat ibnu ashur da yazo karkashin wannan aya yake cewa da Allah ya ce fa zalikumullahu rabbukum yace alfa'u lit-tafri'i 'ala al-inkari alfa'u fa'un an kawo ta ne littafri'i saboda maganar reshe ce an gane ko maganar tana da alaka ne kenan alal inkari akan musun da yazo alladhi fi qawlihi afala tattaquna shin ba kwa jin tsoron Allah to tambaya ce ta ni ta musu to falfar min jumlatil maquli an gane ko kenan yana daga cikin abin da an kace ya faɗa qul fadhalikumullah tunda an ce kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard kenan kuma kul fa zalikumullah ka sake faɗa musu in sun yarda da Allah ne to Allah nan shi ne an gane ko kuma da an ka ce fa zalikumullah zalikum in ji ba san manzaure sun ka ce wancanen ku na fata an fahimta an gane ko to da mu dawo cikin jalali tun da mun samu munasaba yace fa zalikum wancanen ku alfa'ilu li hadhihi al ashiya an gane ko wanda ya aikata waɗancan ababen da aka faɗa muku Allahu shine Allah wanda ya cancanta abota masa domin uluhiyya kenan rabbukum shine ubangijinku kenan in dai ka yadda da Allah shine mahalicci shine mi shine mamallakin al'amura shike tafiyar da wani komai to shine kuma abin bautarka ce sa kawo Allahu da ar-rabb ina fata an fice ni qur'ani galibi da ya kawo rububiyya sai ya kawo uluhiyya da ya kawo uluhiyya sai kawo rububiyya ba a iya raba su ba yiwa ka raba su ba zai taba yiwa ba in ka yadda da Allah shine malikun khaliqun mudabbirun to me ya kamata kenan ya kamata ka bauta mishi kadai in kuma ka yadda da Allah shi kadai ya kamata a bauta masa to dole na ka yadda shine khaliqun mudabbirun an gane ko malikun li jami'il ashiya'i kuma sannan al muttasifu bi jami'il asma'il husna was sifatil ula kullum qur'ani yana kafa hujja da wannan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum ta gani ubudu ku yi bauta ba za a bauta ba alladhi khalaqakum da halicce ku kiran ba wanda duk bai halicce ka ka bauta mishi والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال لله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال ألوهية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ألوهية ربوبية ربوبية ألوهية بقى يا بمبتا to fa zalikum Allahu rabbukum alhaq wancan shine ubangijin ku alhaq Allah dama Allah shine gaskiya ko dama yana cikin sunayen Allah alhaq ina fata an fahimce ni fa ma za ba'da alhaq illa dhalal menene za a samu ba'da alhaq bayan gaskiya illa mi illa dhalal sai bata da haka wannan aya Imam al-Qurtubi ya kawo matsaloli masu yawa karkashin ta kuma lokaci yayi muna hadisi ba za mu iya kawo su ba to da yace fa ma za ba'da alhaq mi za a samu bayan gaskiya illa dhalal sai bata mai dalalai ne yace istifha alhaq as-sabitu kina Allah tabbatacce da domin kalima ta haqqa tana nufin sabata ahaqqa asbata li yuhiqqa alhaqqa wa yubtil albatila sace fa ma za ba'da alhaq illa ad-dalal istifhamu taqririn ma'ana ba abinda za a samu bayan shiriya sai sai bata ai laysa ba'dahu ghayruhu ba a samu wani abu bayan shi faman akhfa alhaqqa duk wanda ya kauce ma ko ya kuskuren samun gaskiya wa huwa ibadatullahi dama ita ce bauta Allah wa qa'a fi dhulal ya bata cikin bata dan haka zancan ayi ittihadul adiyan a hada duk addinan duniya gaba ɗaya kamar yadda turawa suka kirkiro mondialization da globalization wai ma'ana yanzu tunda an yi mondialization an yi globalization to ya kamata kuma ayi addini guda wanda duniya za ta bi shine a ɗebo cikin kristanci a ɗebo cikin yahudanci a ɗebo cikin musulunci a ɗebo cikin kaza sai a haɗa sai ayi wani addini sabo kowa yadda da shi wannan suna ne kafirci فماذا بعد الحق قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ودوا لو تظهروا musulunci shine gaskiya duk abin da ba musulunci bane ba gaskiya bane kuma in baka bau in baka bi Allah ba in baka yi musulunci ba duk abin da kai bayan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in baka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba addinin ka kafirci ne wutar zaka zancen wannan ya shiga yahudanci wannan ya shiga kiristanci wannan ya shiga cikin addinin bauta ma saniya can na kasar indiya wannan ya bauta maka da wannan ya bauta maka da wannan ya bauta ma Allah kuma wai duk a a duk Allah ake bauta ma duk aljanna za wannan ƙarya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wannan ita ce aqidan mu da mun kai imani da ita haka muka kuma haka mu fatan mu rayu da mu da gaban mu da bayan mu har mu koma ga Allah insha Allah ban mu yarda da kewaye kewaye mu tsadin kin duniya ba ko ta kasa duk abin da ba musulunci bane kafirci ne da kabi shi kuma wuta kai sasi bini fa ma za ba al-haqq illa ad-dalal ni za a samu bayan baka bayan gaskiya in ba bata ba fa anna tusrafun to ta ina ne ake juyar da ku bayan kun gane cewa Allah shi ke yin waɗannan abubuwa kuma ta ina kuke juyawa ka yadda Allah shi ya halice ka shi ya mallaki al'amura shi yake tafiyar da al'amura ka yadda Allah shi kadai shi ke wannan kuma ka yadda ka bauta mishi tare da wani ba zai yiwa ba kaga ta ina ne ake juya ku amma shaitan ne yake zuwa ya juya su ya kawata musu duniya Allah kai mu da tsari dan uwa lokaci yayi halin sa wannan aya kuma mu kare bayani kan ta ba amma insha Allah ta'ala dai yau an dan fara da abin nan kenan insha Allah ta'ala sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai zamu zo mu dora akan wannan ayar sai mu wuce cikin bayani in fa Allah ya kaddara kuma ya so ya yi ta don za mu zabunci abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, an zasu yi C'est bon barkan mu da fara lahiya Allah ya samu kari lahiya Allahumma
kayi larabci yan sun yaku moya ko gidan tele a haka kansu kilan mota ko sai a salisu ta fahimta
Kwa da rama, barkala, alhamdulillah. Wannan an tsaye da shi.